أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي قلوب الأتنابي فريد داره على الإطلاق هاتم الهاتماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياسي ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة شيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعت في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه وقرأناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه يومنا زما نسبة إن ديدي أتكين جواهر المعاني وأن جاء منا مغانا أكن أبن دي شافي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزه تو منين برزه ومنين كما مقامه سيدنا رسول الله shine aka tambaye Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu barzahi shine tsakanin uluhiyya da haliqiyya wato bi ma'ana halitta shine barzahun me barzahin ko sayyidul wujudi hadaran sayyidul wujudi ne wanda yake tsare tsakanin dukkan kaunu walau la rasulullahi ma kana ka'inun ba dan annabi Muhammadu ba babu wani kaunu da zai kasance gabaki daya saboda hasken jalala na Ubangiji zai narkar da dukkan kaunu wanda zai iya ɗaukan hasken rabbul izzati shine sai na rasulullah shi kadai shi kadai shine marajal bahrain yaltaqiyan gashi ana haduwa amma babu wanda yake ta'adda akan wani sannan kuma bayan ba ta'adda akan wani bi ma'ana wannan halikiya ba ta shiga ilahiya ilahiya ba ta shiga halikiya amma mutalashikun kowanne yana zamansa zai iya daukan abin zai iya dauka babu abin da yake iya daukan Allah in ba annabi Muhammadu ba babu abin da yake daukan Allah in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to daukan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yi to shine shi kuma yake rike zafin sai ya baza rahama da kome wa kowa kuma daidai yadda zai iya ɗauka ko menene maza Allah shine kasim a wannan kujera maza Allah shine kasim to shine idan ana son shi kuma menene an tambaye shi wata ne radiyallahu ta'ala anhu menene makamin shi sai na rasulullahi sai ya ce shine a sa'ada shi samun maza Allah gabaki daya sa'adatun arziki ne to wannan sa'adar ita kuma ita take jan mutum ta sa shi ya zamo ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra to wannan shine kuma intishari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tafiya a makamin sa to alhamdulillah mun shiga mun zo makamin al-fathu inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama to wannan akan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika to min zambika shau jani kuma akan wannan zai magana shin annabawa suna da zunubi annabawa kaf gaba ɗaya suna da zunubi amsar shi ne ba su da shi to yaya Allah ya faɗa cikin alƙur'ani to shine shau jani ga maka to ga hanyoyin da abin ke faruwa ake kiran abin ya zamo laifi amma ba laifi ba ne da wannan shi ne karatun da yau za mu shiga saboda in mutum ya tafi annabi yana laifi ma'asumai ne ai in suka yi laifi to abin kuma ya canza kenan saboda haka ba halin su yi laifi saboda jibiliya ne haka aka yi su ba su yi su yi laifin ba to amma suna yin abubuwa don su nuna mutane manzala ya ce an sa ina yin mantuwa ba don wani abu ba saboda sunanta muku wani abu ne saboda in ba a ga abin daga wajena ba to an dinga gwagwagwa kenan har tashin kiyama amma in na fito da abin to sai kuma kowa ce ai annabi yayi shine kawai da dai wasu abubuwan duk abin da ya sa kenan kuma ana sawa ne a yi amma ba don zunubi ba amma kai in kai akwai zunubi amma su ba zunubi a kansu wallahu alam shi za mu tafi wasu ila radiyallahu anhu an tambayi shehu tijani Allah ya dade shi an babul ayatul waridati a cikin waɗansu ayoyi wanda suka zo fi haƙƙil fi haƙƙil anbiya'i alaihi salatu wassalam cikin haƙƙin annabawa alaihi salatu wassalam qala sa'id mai tambayar yace ba da an waqaftu ala kalami ba'd ulama bayan na tsaya akan maganan wasu daga cikin malamai wa ma qalu fiha da abin da suka faɗa akan annabawa wa ma nasabuhu da abin da suka nasabta li safawatul lahi tsarkakun Allah min halki daga cikin halittarsa min ma la iliku bi mansibur risalati wan nubuwa wanda bai dace da matsayin da suka nasabta musu bai dace da nasabta wa annabawa ba ko rusulu ko walakiya min ha qawlu ta'ala inna fatahana laka inna mu ne fatahana laka muka yi maka fatahi fatahan mubinan fatahi mai a fili ya rasulullahi sannan da fadin Allah wata hashen nasa kana tsoron mutane wallahu a haƙwa an ta hashahu Allah ne mafi mafi cancanta ka ji tsoronsa irin wayannan ayar waga yari imamin masa ya ce zikiru insha Allah ba'adu wanda da waɗansu irin wannan ayar wanda sun zo baya sun zo da yawa a cikin wannan wata hashen nasa kana tsoron mutane ka gani to in aka ce annabi yana tsoron mutane kuma ta ina za a fara to kuma gargar irin abin da za a fassaranta kenan matukan ba malami ka ja ba radiyallahu anhu sai shehu jani amsa wa matana bi tsuli bi qaihi Allah ya amfana da mu da tsawon wanzuwansa cikin mu wa sakana min bahar irfani Allah ya shayar da mu cikin kogin nan na sanin Allah sa wa adama alaina hubbuhu Allah ka dawo ma da mu cikin soyayyarsa min al'ana ila istiqrar ma fi ala ilina daga yanzu har Allah ya tabbatar muna tare a cikin ala ilina amin ya rabbal alamin Allah radiyallahu anhu shau jane ce ilam ka sani ya kai dan uwana mai tunanin annabawa suna zunubi in anna zunuba shi zunubi fi haƙƙil anbiya'i cikin haƙƙin annabawa allati ya iktihamul mani shine fa abin da ake nufi da zunubi shine ka ka annabi ya kutsa cikin abin da Allah ya hana shine ma'anar zunubi Allah ya ce karka yi shi kuma yayi to ka duba ka ga girman Allah ya hana annabi yayi to bai yi ba mustahilatun shar'an wannan a shari'a korarre ne fi haƙƙin haƙƙinsu la ta tasawwar minhum babu wani abu irin wannan wanda zai tabbata a gare su lisbutul ismati saboda ubangiji ya riga ya kare su ba su isa ba babu wani annabin da ya isa ya yi wani abin da Allah ya hana shi saboda dama ba a yi shi da wannan hazzin ba an ciccire duk abin da zai sa abin ya faru to shi babu shi a cikinsa. an miƙar da shi cikin ina ya rabbani saboda haka duk wani annabi yana farawa ina yawan wannan magana ya ayyuha nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya ne ya ayyuha nafsul mutma'inna wannan duk lokacin da kaji Allah ya kira haka to yana magana ne akan ran annabawa ran mumine na iya shiga nan gurin amma sai sun yi aiki domin shi ran mumini sai ya fara da wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammarata bisu matakin farko kenan wanda ba wanda baya cikin sa illal anbiya'u sai la uqsim bi yawmil qiyamati la uqsim bi yawmil qiyamati la uqsim la uqsim bi yawmil qiyamati بالنفس ال- وال... آه بالنفس ال- اللوامة نفس اللوامة daga nafsul mutma'inna a nafsul farko na na biyu wa ma bari wa nafsi inna nafsa al'amar illa ma rahim radi to wancan nafsin shine na farko wannan shine na biyu sai wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa to khaf wannan na kafin sai ya aitu hannarsu da mutuma'inna to a nan ne ake hawanta ita ce ta hudu ya aitu nafsar mutuma'inna irji ila rabbiki radiyatan shine na biya mardiyatan shine na shida sai a kira ta nafsul kamila shine ta gama matakin nafsu hawa bakwai ne to ya aitu nafsul mutuma'inna shi annabawa da shi ne ko yau aka haife shi da shi yake tashi baya farawa daga na baya shi ne matakinsa baya farawa da daga baya amma kowane waliyin duniya daga na baya yake fara shi yasa annabi yunus yusuf ya yi wannan magana wa ma ubari nafsi inna nafsa la amaratu bisuri illa ma rahima rabbi kaga a bakinsa ne ya fito amma yana faɗan maratis ne na tafiya amma annabawa suna farawa daga nafsul mutma'inna ne su rayuwar su yadda yake tafiya kenan to kaga isma ne wannan kuma su wali ko da ya kai ina ya kai tahaffuzi ne shi tahaffuzi ne yana iya yiwa yau yayi shi yasa sako baya cire wali daga walittaka in dai kai wali ne sabo ba cire ka daga wani taka wani lokacin ma ana jona maka sabon ne saboda ka ƙara tsoron Allah eh saboda in ka waiwaya ka gagga abin da kai ai duk mutumin da in ka tambaye shi baya ganin yayi sabo ai baya istighfari ai baya yi eh ai waliyin da ya taba wani abu na sabo da wanda bai taba wani abu na sabo ba wani lokaci wasu suka zuba wanda ya yi sabon ya fi wancan dagewa saboda za a sa mar abin yana ganin a yanzu kamar Allah bai yafe masa ba ya dinga tafiya kenan ba zai wai ba shi kuma wannan yana ganin cewa to laifin ne yi ba zai tsaya na wahala da kanshi to anan kuma shi kuma faduwan za ta yi shine idza qulta lan tazni fa qalat mujibatun wujuduka zambun la yuqas bihi zambu idan ka ce baka zunubi sai a amsa maka a hadaran gaiba wujuduka zan mu samu wankan ma zunubi ne la yuqasu bihi zabu ba a yi kiyashi da wani zunubi da shi to ganin kai kenan shine ai hadisin laulan tuznibi wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum ai anan ne abin da aka gaishe kogin wannan baharin kogin istighfarin da yake amfani kenan Allah Allah da tadda mu nisbutu ismatu lahum mimma dakka au jalla ko kankanin abu ko babba min ha wallazi wa qati fihi al-maghfiratu minhu fi haqqin abinda ya faru ake maganar maghfira cikin haƙƙin su alaihi sa hiya lati tasdaru min al-anbiya shine wanda yake zuwa daga harshen annabawa bilisan al-ibat shar'iyya mubahi eh mubahi ne na shari'a duk abin da kaji an ce an gafarta musu to mubahi ne shi kuma mubahi da kai da kai da karkai ba komai kaman kasuwa kasuwa an haɗa mu da kafirai ne ai taimu bahi ne kafiri zai shiga musulmi zai shiga ko akwai wani kasuwa na musulmi zalla akwai wani kasuwa na wanda ba musulmi ba zalla kuɗi ya haɗa ku saboda aka babu mubahi ne shi mubahi kaman ka cito ko ka sha ruwa farilla ne babu ba lada ba zunubi shi ba lada ba zunubi e cin abinci ba lada ba zunubi in ka ci ka ci dan dan lafiyanka in ka ki ci Allah kuma zai kama kai ce dan ne baka ci ba ko da ne zai faru wannan kuma wani abu ne daban amma ba a wannan babin ba eh a babin fiqh daban a babin lafiya shine shi ko da tuhume ka me yasa ka jawo zai cutar da kai bangaren lafiya ne can amma ba bangaren shari'a ba ai mafiya yawa abubuwan da ya sa mafiya yawa mutane ba sa gane wannan shine usula bangare kaza wannan shine usula bangare kaza in baka fahimci wa'innan ba a to ko me za ka faɗa to haka hamalu amalan salihan wa akhara sayyan shine mutum kawai zai kwaso tunani da tunani zai dinga yin hukunci don da tunani ne ba za ka taɓa yin daidai wani lokacin da aka kashe yasa a yi duk alƙalin da ya hukunci ba tare da ilimi ba ko ya dace in alƙali ne ya yi sako in alƙali ne ya yi sako saboda da haka zai tafi wanda shari'ar take gwamutse a haɗa wannan abun da wannan abun ka zo da tunanin ka kawai ka dinga yin amfani to za sai ka shiga wuta ko ka dace sai ka shiga wuta saboda ba da ilimi kai ba shi yasa ake son ilimin ya zamo shine anara wanda zai komi yadda abin da mutum zai tafi lakin ya tanawala talabu tarki yana sai dai ana yin munawalanta saboda barin ta dan wajen ijimali ta wajen kyautatawa la tasrihi ba wajen bayyanawa ba wa talabu tarki hauna bar cewa ka bari hauna laysa laysa al-muharram shar'an dan an so in ka bari ba kai komai ba to ba shari'a bane ba ba haramun bane a shari'a mubahi yawa eh in an so mutum ya bari amma in bai yi ba bangaren jamala ne ba tasrihi ba na mubahi wa inna ma yutlabu tarku zalika al-amru ana neman ka bar wannan al'amarin ne wa in kana fi nafsi mubahan ko da yake mubahi ne ka gani tanziha li uli maqamin saboda ya tsarkaka ga matsayin makamin ka eh me zan karata misali kana tafiya kana cin abinci haramun ne ko halal ne mubahi ne amma idan kana da martaba yaya abin zai faru to wannan shine kawai rashin ganin girma shine babu mubahi amma halal ba haramun ba shari'a ba ta kore ba an fahimta ko kuma kana cikin tafiya kawai sai ka kauce a gefen hanya a ganka kana fitsari ga katon rauni aka mubahi ne in dai ma dama wurin ba wanda zai ga al'auranka mubahi ne amma zai rage maka girma to wannan shine ma min babul ijmali kenan to irin wayannan ahkam din suna nan suna sarkace da abubuwa shi yasa saurin ba da fatawa a wajen ɗalibai masu neman ilimi tashin hankali mutum yana ganin kaman ya fahimci wani abu bala'i ne sai je jefa kansa cikin bala'i watakila yana ganin wani hadisin amma bai san menene mahallin hadisin ba watakila yana ganin nassin qur'ani bai san me ake nufi da sai ya dauke shi a fahimtarsa a ya karanta hadisi ma kaza ba a karantawan ba me ake nufi da shi kuma me dalilinsa Allah ke yi ka gani tanzihan li'ulul makamin an tsarkake ne saboda matsayinsu kawai litadannusi saboda kar a samu ta da nisi bi malabisati zalikal mubahi da abin da zai shafi wannan abin da yake mubahi allati tanawalahu wajen talabin tarki wanda za a nuna wa mutum fuskan barin sa nan waje al'akhara ya koma wani guri fa innal mubahata shi abin da yake mubahi fi haqqil anbiya'i a haƙƙin annabawa shi mubahi munqasimatun qismaini ya rabu gida biyu ne qismun yatamahadu fi hukumul ibahati ai akwai yanki wanda aka yi masa tsantsa cikin hukuncin halarci min kulli wajen a kowane fuska la yu'arihu talabu tarki ba a masa ba a masa mu'arada na barin ko ya bari a kowane fuska da kowane fuska fa haza la yatabu alai babu babu zargi ciki wa kismun akwai kuma wani yanki min al mubahi na daga mubahi ya tanawalu hukumul ibahati amma yana hukunta hukuncin halacci mubahi min wajahin daga wani fuska wai sanna lahu talabu tarki ana neman ya bari min wajahin aw wujuhin ta fuska ɗaya ko fuskoki fa haza in tafaddanu in mutum ya faddaka lahu aka faɗakar da shi wa alimu aka sanar da shi tarakuhu ya bar shi walan yaktamu kar ya shiga wa in gafalu an waje tsanani amma in ya rafkana ga barin nema tarkin bari fi a cikinsa waqta'amuhu ya kutsa li ajali ma fi min al ibadati saboda yana ganin halal ne wa qa'a al itabu lahu sai a ce masa danne sai a ce masa danni kaga fuska biyu ne kenan wa hada to wannan huwa zambul ma'hudu fi haƙin shine ake cewa shine hasanatul abrar sayyatul muqarrabina wali ta'lama ka sani anna hadha zamb wannan zunubi lam yakun min qasimul muharram alayhi shar'an bai daga cikin zunubin da ake ake lissafa shi a bangaren haramun a shari'a wala min qasimi ma sami'u talabu tarki ko kuma cikin rabon abinda aka ji cewa an nemi a bashi fi ainihi a kansa bal huwa dakilun fi jumlatil talabu tarki kawai yana cikin kawai an so a bashi ne kawai fa huwa laysa bi zambi shar'an ba zunubi ba ne a shari'a wai na ma utilika alai ismul zambi mujazan an masa an masa suna ne na zunubi mujazi ba hakika ba wa in kana mubahan ko da yake mubahi ne ligari ga wasu in sun yi ba komai min al'amati wanda ba annabawa ba wa talaba minhum tarkuhu neman su bari da ulul makamin saboda makamin su ne fa huwa kama kil shi ne aka ce hasanatul abrar sayyatul muqarrabina wani gurin da wani yayi rawa ya sha kuɗi wani yayi rawa sai sha duka kuma ga iri ɗaya ne to haka ne to anan ne ake gane bambancin zuhudu da wara'u a wannan in ya dawo cikin manya wanda su ba ma annaba ba ake gane zuhudu da wara'u misali shau jami'a babbillahu ta'ala nu yana akwai siga da ake amfani da shi na shan ti sai aka zo aka gaya masa ai wannan sigan da ya fito ana ganin ana yi da kashin alhanzir ne sai shau jami'a sai hankalinsa ya tashi sai ya ɗauki almajirinsa ya sa shi ya je kamfanin da ake koyan aikin ya shiga aikin ya nemo masa ilimin abu ya shiga ya je ya gane komai kyau jani sai dakatar da shan ci ɗin da siga gaba ɗaya kasan larabawa da shayi da ya gama komi ya tabbatar ba da shi ba ne da ya zo ya gaya wa shaujan ya ce taraktuna wali wajahin lahi wala narju ilaihi abadan mun bari dan zatin Allah kuma ba za mu dawo kansa ba har abada mun haƙura da shi tunda aka jefa wannan kalma kaga an yi bincike ya kamata ya dawo bangaren kaga ya zamo halal a wajen to amma ya ce a tun da ya bari dan Allah ya bari dan Allah ba zai koma ba to za a ce masa haramun ne ya ce haramun to kun irin wannan to akwai irin wannan a cikin gashi an gama binciken to wara'u da zuhudu kenan wara'i yana gaban zuhudu eh yana gaban zuhudu to shi irin haka ake magana fa hada zambu wannan zunubin da ake faɗa huwa fi nafsi mubahan shar'an in aka duba za ga shi mubahi ne ya halatta babu babu laifi cikin sa walakin talau minhu tarkuhu li ajali tanzil maqami amma barin cewa a bashi saboda makamin mutum li'ulu jalalihi saboda matsayinsu wannan shi ne ake cewa zunubin wa ma ma zikira min al-gafalati abinda aka faɗa kuma daga rab kanwa falaysa hiya al-gafalatu al-ma'hudatu bi haqqil amma gafalan da ake magana na annabawa ba irin gafala bane namu shi ma kaga abin da ake son mutum ya gane kenan saboda ya bawa kowane kujera hakinsa yawa al-mahud fi al-kalam wa hiya iradun an al-mutala'at al-hadarat al-ilahiyya shine kauda kai an mutala'at al-hadarat al-ilahiyya gabarin kallon hadara kamar a ce mutum yayi iltifati kawai iltifati ila al-ghaibi eh waiwai kasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Anas bin Malik yayi masa hidima shekara goma bai taba cewa dan me kai ba ko bai taba cewa dan me ba kai ba to wannan da zai zai cewa Anas bin Malik me yasa baka yi kaza ba to yayi iltifati shine iltifatin saboda ya san ai Anas bai isa yi abin da ba Allah ne yi ba ba zai yiwu ba to wannan shine gafalan me ya kai shi yin haka bayan ya san Anas bai isa yi abin da ba Allah ne ya yi ba mai tambaya zai ce to to in haka ne me yasa ake kawo mutane da laifi sai wannan babin kuma daban shi wancan babi ne na koro mutane wajen Allah in sun shiga kuma sai a rufe kofar sai a tace a ga waye yake son ya tafi waye zai tsaya shari'a kenan ita ita wancan za ta iya maka bincike dan me kai kaza dan me kai kaza dan me kai kaza dan me kai kaza ai duk alkali ya san wanda ya kashe mutum ba shi ya kashe shi ba Allah ne to in ka zo wajensa ka ce wallahi ranka da dai ba ni na kashe shi ba Allah ne ya kashe shi zai saurare ka to ai haka ne abu kuma da gasken ko shi ya kasa shi kisan shi ne Allah ya tawaffa al-anfusu hina mautiha idan wuka ka daba masa akwai wanda aka daba ma wuka a gurin da aka daba ma wannan bai mutu ba in itace ka buga masa akwai wanda aka buga masa itace a irin wannan gurin bai mutu ba tun da wancan bai mutu ba shi me yasa wannan din ya mutu saboda haka ya saurin mutuwa kenan ko to irin wa'annan suna nan ilimai ne daban-daban kowanne sai ka zo kan shi ka tace shi tukuna ka gane me ake da shi saboda haka ba da amsa cikin abin da mutum bai sani ba yana ganin ya sani hadari hadari ne shi yasa idan mutum ya fara sanin ilimi to za ka ga yana da kaskantar da kai da yawa idan ka ga mutum yana hayayyakowa bai san ilimi ba abu kaza ya taba abu kaza ya taba a bai san ilimi ba ai sai ka shiga malam muktasar halil fa kaf gaba ke ɗaya muktasar halil maganan mai littafin guda biyu ne duk magana malamai ne kaga shuhurar da ya a duniya to maganansa guda biyu ne a ciki duka duka maganan malamai ne to a nan ne za ka gane an yi ikhtilaji an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba yana kawo maganan malamai ne ba maganan shi bane Aliyu Sabuni mai me sunan tafsirinsa sawi da aka zo aka sa shi a gaba su zainun suka sa shi a gaba da maganganu sai ya ce daga farkon tafsirin zuwa ƙarshen tafsirin ba maganar shi guda ɗaya ba maganar shi ɗaya duk abin da suke binciken ce a waje kaza na same shi a waje kaza na same shi a waje kaza na same shi shine kashifin shubhat littafin ina da libasi zare na sai shi to haka abin fa yake ba mutum ne kawai zai bushe iska a tunaninsa ya faɗi abin da ya ga dama ba ba haka ake magana ilimi ba to na yanzu wanda suke abubuwan da ya sa kowa kawai in ya fito wani ya ji karatu ne a wajen malami malamin ma kwararre ne ko ba kwararre ba da shi ma ya zama malami shi ma donin doni ko da malami ya yi kuskure in ya haddace abin da ya malami ya faɗa shi ma haka zai zo ya faɗa a matsayin malami kuma ba haka ba ne to kaga ai ba gaskiya ba ne a ilmance ba gaskiya ba ne to wannan abin da yake faruwa kenan na sai yake cewa an gane abin da ake nufi dai to in aka ce gafala to gafala a bangaren annabawa ba gafala irin wannan ba ne ba irinsa ba ne al-ma'ahuda fi haƙƙil amma irab ne an maɗa da akil haƙƙi shine wannan in kuka duba abul abbas al-marsi yake cewa walau haɗarar li fi shiwa ka iradatan ala haɗari sawan hakamtu bi riddati walau hatsaran li da zan ga wani abu wani yayi ban gane cewa kai kai ba na ɗorawa wani da mantuwa to zan kidan yi kaina da na fita daga musulunci ai wannan kujerar ne walau hadaran lifi siwa ka iradatan ala hadiri sawan hakamtu bi riddati hakamtu bi riddati wannan haka to wannan shine asalin gafalan da ake magana a janibin sayyidina rasulullahi ko a janibin annabawa ko a janibin wa'inda suka san Allah baya yiwuwa baya tafiya ka ko ai an nuna maka yadda zaka yi ka dauki wannan an yi magana ne akan musulmi ba musulmi yake magana ba mumini har gobe da ka samu mutum wani ya yi farin gemu amma wallahi tallahi bai fahimci bambancin musulmi da mumini ba wallahi bai fahimta ba wani kuma malami ne ma amma bai fahimta ba yana jin dai sunan amma yaya daga wani guri ne ake handi oba nan in ka koma nan ka zama mumini wallahi ba kowa bane ba kowa bane so nawa ai ta kokuwa ma da shi ai ta kokuwa ya wahala ya wahalar kuma a samu majiya bayan sa ta masa hele ana ana tafi jarumi yana da wahala to wannan shine ta nan ne ake gane Allah walakin al-ghafalatu ha huna abinda ake nufi da gafala a nan fi haƙƙihim a haƙƙin annabawa huwa nisiyan shine mantuwa to nisiyanu din wa nisiyanu ghairu mustahilun fi haqqin mantuwa a haƙƙin annabawa ba korarre bane saboda wa ma suniya lil insanu illa li nafsihi wa mal qalbu illa annaha tataqallabu ba ambaci mutum da mutum ba sai saboda bantuwansa shine magana da ranar nake gaya muku da aka bijirar da annabi adamu duk ƴaƴansa ya gansu gabaki ɗaya a tafin hannunsa da ya gansu sai ya ga annabi dauda ga yaro ne mai kyau amma kuma ba zai daɗe ba shekararsa sittin Allah ya bashi sai Allah ya ce annabi dauda ya ce ubangiji ya cire shekara arba'in ya tsora masa a cikin nasa da mutuwar annabi daud annabi adamu shekara dubu annabi adamu ya duniya ya yi shekara ɗari tara da sittin mala'ika ya zo zai ɗauke shi ta da sauran lokaci ya ta kamance shi ne dalilin kamance tun da wannan gado ne saboda haka babu zunubi cikinsa shi ne wa masu miyar insanu illa li nasihi mutum ba ambace shi da mutum ba sai saboda mantuwa wannan mantuwan jibili ne kuma ba sabo ba ne ba sabo ba ne tun daga kan annabi adam to shi yasa ko da su ai sun fito ne daga cikin annabi adam saboda haka sun ɓaltaro wannan din to saboda haka abinda ba kai kai ba ciwo ne aka sa maka ko haka aka halitta ka da shi kuma kama ka da laifi ba haka bane duk mu'uradin wasu abubuwa da suke zuwa a kama ka da shi amma ba irin wannan ba an gane ko la'annahum jibillatun ka gani ko bashariya wannan halitta ne na dan adam faqad qala sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah ya faɗa maka inna ma ana basharu ni mutum ne an saka matar suna ni ma na mantuwa kamar yadda kuke mantawa bai za na sitin faskuru ne in kuka ga daman ce ku tuna mu an gane abu ya fito to wa kama fi qadiyatin hadisu zuliyadaini ai ya faru eh a maganar zule dai ne har sallam ne raka'atai ni sallallahu alaihi wasallama ta rubaiya manzo Allah yayi sallama raka'a biyu a sallama ya raka'a hudu fa qala zule dai ne sai zule dai ne yace a kusaratu salat amna sita ya rasulullah shin sallar nan an mai ta kasaru ne mai raka'a hudu mun kuma ba tafiya muka yi ba ko kuma kamance ne fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace lam tukusar walan walam ansa ba yi kasar ba kuma ban mance ba fa qala lahu sai zulkwashir ya ce masa ban nasita ya rasulullah kamance ne fada ma kala lahu zalika da ya fada manzo Allah haka sa'ala sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umara sai manzo Allah ya ce abubakar umaru abinda zuliyadaini ya faɗa gaskiya ne faƙa lahuma sai suka ce a haƙƙu ma ya ƙulu zuliyadaini abinda zuliyadaini ya faɗa rasulullahi gaskiya ne ko kamanta lallai faƙala lahu na'am sai ya ce eh ya rasulullahi faraja alaihi salati sai manzo Allah ya koma sallar wa kamala ya cika ta faza'ar laka min hadha al-habari abin da ya bayyana maka a wannan labarin annan ne siyana ya tsaro alal anbiya'i mantuwa yana faduwa annabawa bitta sharifatul ahkam shar'iyya saboda ana so a kafa wani hukunci na shari'a wayya salatu kuma gashi a cikin sallah ne wayya azam ma ya talabu shar'an kuma abin da ake fara nema kenan a wajen mutum awwalu ma yuhasabu al-mar'u yawm al-qiyamati as-salatu saboda girman ta wannan idra'in ya faɗo wannan sai sallallahu alaihi wasallam ba ba jazaihi kuma yanki manzo Allah ya mace ba wa dalilun dalili kenan annan nisyana ta tasarruf al-ahkam al-shar'i ghayr mustahilun a cikin ka'idar shari'a dan mutum yayi mantuwa ba korare bane fi haƙƙi mu haƙƙin annabawa yushahidul hadis yushahidul hadis ga hadisi ya tabbatar maka wala ta'alama ka sani annan nisyana al-mazkura wannan mantuwan da ake faɗa huna huwa gairar malhuzin ba ba lafazi ba ne shi kauli tara fal yawma nansahum kama nasu liqa a yawmihim ba irin wannan bane ka gani kar ka dauki wancan ka hada shi da wannan ba irin wannan bane fa inna zalika wannan huwa ta'mudu tarki lil amali shine da gangan mutun ya bar aiki shi wannan fakat akan wannan ne bi amrin lahi ma a ilimin bihi ya san abun kuma ya ƙi wa adamu nisyani ba wai ya manta ba in ka manta inna Allah ta jawaza li an ummati al hadaya wan wan nisyana duk abin da kai kamanci to Allah ya tsallake maka wannan kaga wannan hadisi shi ma wani hadisi ne wanda ake ganin da kai sallan annabi amma ba kowa da shi ma sani ba mutum ya fasarta wannan hadisin ya kai su sama ma amma Allah bai fahimta ba inna Allah tajawaza li danni Allah ya dauke muku danni inji Annabi Muhammadu danni Allah ya dauke muku alhadaya wannan siyana wa masukuhu alaihi duk wannan abubuwan saboda ni aka dauke muku ya kamata ku ce mun gode wa Annabi Muhammadu wannan shi ne to amma za ka samu mutum ya ya fasara ta hadisin ya kai so dubu amma Allah bai fahimci me ake nufi ba saboda fahimtar daban karatun daban fahimtar daban karatun daban saboda in ka yi karatu baka samu fahimta ba ai ba za ka kawai ga kadan ne kawai oh ba ba ba a shiga wannan kwanan nan duk kai ta kai mutane kana aje su amma ka ajiye abin a muhallinsa an gane me ake nufi idan mutum ya gane dan annabi aka maka ya kamata ka yi godiya wa annabi duk wanda ya maka alheri baka san ya maka alheri ba ai baka ba shi haƙƙin sa bai shi yasa manzo Allah ce man sada alaikum ma'ruf fa kafi'u in mutum ya maka aikin alheri ka saka masa sai lantarsaɗi walau bi kalimati tsayyibati ko da ba za ka iya ba ka ce masa Allah ya saka da alheri ka fitar da ni daga kaza ko ka sa ni akan kaza saboda hatta ya alau bi annaka kafihi haka abubuwan suke gudana a addini na'am walakin da nisiyanu kuna huwa tarkul faqat bari ne kawai wani shanin mu'abbaru anu fi haƙƙin anbiya'i amma wancan nisyanin da ake magana na haƙƙin annabawa ya rika shi kismaini shi ma rabu gida biyu faqad la salisa lahuma ba shi da na uku al-qism al-awwali huwa bari'u bil jiblat al-bashariyya shine abin da yake hade mai faduwa ne a cikin yadda aka gini dan adam wa huwa nisyanul hukm shine mantuwa na hukunci fil amri na horo wa da mai hukuhi da rashin faruwa filbalin shashi wanda bai bai auko cikin tunanin mutum ba fa haza sahihu ma'azurun ma'abucinsa ma'azuri ne la yu'akhizu bihi shar'an ba za a kama shi ba shari'a a shari'a ba ta kama mutum akan irin wannan mantuwa eh da ana auna mutum akwai abubuwan da yake zuwa malamai suke hukunci da shi in ka ɗauke shi ka gan shi a fili ba za ka yi ba duk mutumin da ka san shi mai mantuwa ne duk mutumin da ka san shi mai mantuwa ne dan ya maka abu in ka zage shi kai ka zalunce shi ai ka san shi in ya ce wallahi na manta ne sai ka ce dan me ya manta kai ka yi shi kai kanka an dace wani abin da baka son amanta ka ce a sa wani saboda ka san wani mai mantuwa ne shine adalci amma in ka ba shi yayi mantuwan kuma ka zo ka ce ba zai yi ba kaman akwai mutumin da ake sanin sa a masabodi idan yayi abu saboda fushi baya sanin yayi an san shi da haka idan ya saki mata a cikin wannan fushin sakin bai yiwu ba bai yiwu ba amma a hanabila su sun ɗauke shi haka mujarradin sa amma a fikin malikanci sai da yi take martaba guda hudu tukunna eh kafin a yadda amma a hanabila an kasu mata kuna faɗa ai sakin bai yiwu ba amma a fikin malikanci ai ba haka bane sai dai a duba a gani an san ka da irin wannan fushin kafin eh domin ana ganewa an san ka da irin wannan fashin in ka shiga wannan fashin ba ka sanin abin da kake yi sai ka dawo to idan mutum yana da irin wannan fashin to in yana da mata ɗari ya dinga sakan su kenan fashin ya zo saboda haka ba za a bari ya sake in ya sake da damar da kayansa kar mutum ya ji na yi magana a nan ya je ya makale ya koma wajen malamai tukuna eh saboda duniya ce take jina yawwa in an san mutum kan mutum ya makale a malikanci kana yi da tabbatar maka da sakin saboda sai an jajirce saboda mutum bala'i ne wa ina wula asumun eh sai ya yi da iskanci ya zo ya ce shi ma yana da wancan fushin ta rikice ma bai dawo to akwai marati guda hudu in mutum ya duba a cikin wabe zai ga wa'annan maratifin guda hudun akan ka'ida saboda ma mutum zai yi malamai su su ji a hankali a dai ana dinga tafiya dai ana karatun kar ya zamo ba karatun ana ba da hukunci da ka to za a shiga garari za a jefa mutane cikin bala'i kuma Allah ya yi wal qismu sani min nisyan kaso na biyu na daga mantuwa an ya bara ala akadir siddiqin yana faduwa akan manyan siddiqai wal anbiya da annabawa fi hadarat ziljalali daga hadarat ziljalali subhanahu wataala min at-tajalliyat daga tajalli wal waridati da wurudu mimma yazhalu al-aqali wanda zai gusar da mutum gabarin hankalinsa nishadin in ya zo zai fitar da kai ya komar da kai wani guri wannan an san shi wayan sihil akamu zai manta da shi hukunci ma allati kana ya alamuha wanda ya santa aw ba'dha ko ba'dan ta saboda sadawati tsari saboda tundan ubangiji tundan ubangiji tsari min tajalli daga tajalli aw alwarid ko waridi fa hadha aidan shi ma wannan kan nisyanil jibili kaman mantuwa ne na jibili in sahibu ma'azurun shi ma ba cewa komai wannan ga daya manzala tajalli ya zo masa ya nuna wa mutane haka sai sai da aisha ta shigo wajensa wannan na ji shi a bakin shehi ne ban taba gamuwa da shi ba tukuna ilimi domin zai yana gaya min abu in shekaru ina tafiya ina research kafin in ga wani abin daya ce wannan hali ya taba kama sai na rasulullahi sai aisha ta ce assalamu alaikum sai ce manil musallim waye yake sallama ta ce aishatu ya ce wa mala aishatu wace ce aisha ta ce idinatu siddiq ya ce wa siddiqu waye abubakar din wannan na ji shi a bakin shehi to irin wannan shi ake magana gashi a wajen annabawa ne to me yasa tajalli ne ɗari'i wanda yake jibili in ya zo saɗawa na ubangiji baka isa ba sai a nuna maka to ana yi ne don a sannanta wani abu idan ka ga wani ya yi sai a ce to an samu sauki in ba haka ba sai a zo irin wannan zamanin na yan kifaɗe kwale yan sai maka ai annabi bai yi ba annabi bai yi ba annabi bai yi ba duk wani abun kace sai ka sai annabi yayi a'a ba za ka kai ba wallahi malam ba zai yiwu ba annabi ne yace ka aure matarka shikenan yace sunanta Zainabu annabi ne yace ka so danka son da ke tsakaninku babu wannan ɗabi'a ce wanda take zuwa take amfani abinda shari'a za ta yi amfani a nan sai a ce annabi ya hana amma ba annabi bai yi ba in ka ce annabi ya hana to sai a duba a ga ka so yar annabi ya hana so mata sai ya ce jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilayha yace matarka to kaga mizanin shine zai warware waɗansu damuwoyi da yawa ta haka abubuwan suke gudana Allah ce na ke mu kan nisiyani jibin sahibu ma'azurun wahadi hiya wujuhun nisiyani wannan shine iskan mantuwa fi haƙƙil anbiya alaihi salatu wassalam qultu li shehi sai na tambaya da yayi shau tijani radiyallahu anhu wa hal yutrahu nisyanu ala rusuli shin mantuwa yana zuwa wa yana faduwa wa manzanni kabla tablig ma umiru tun kafin su isar da abin da aka hore su kama tsare a bada tablig kamar yadda aka aka kaman yake faduwa bayan an isa musu da annabta qala la manzo Allah ya ce baya yi kai shau ne ya ce baya yi wa walau na ce shay'an mimma umira bi tablighi da annabi zai manci abin da aka turo shi da shi lil khalqi ga halitta la ba'asa Allahu ilayhi malaka da za a turo masa da annabi wa zakarahu ya tuna masa yanzu ya isar kaga maganan da jiya muke magana idan rubuta wannan wasiƙar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rubuta lokacin da yake cikin rashin lafiyarsa da ma'amuri ne cikin lamarin ubangiji ba wanda ya isa ya ja da annabi Muhammad sai yayi domin in ma ya fasa mala'ika zai zo masa sai ya yi kenan yana wani babi in muka je gaba za a ga babin kenan an gani na'am wata karawo bi liya timmar dina saboda addinin ya cika allazi arada subhanahu wata'ala wanda Allah yake nufi la'annahu wal hafiz lahu domin ubangiji ne mai kiyaye shi hatta yi kumala ma aradahu min shar'i har sai ya cika abin da ya so daga shari'arsa kenan wannan da yace zai rubuta yace kafana kitabullahi da ya shiru ya nuna da cikon ka'ida ne na shari'a ba wanda ya isa sai ya cika haka ne haka ne haka ne kala ta'ala ubangiji ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anuhu la tuharrik bihi lisanaka kada ka riga annabi ne kar ka riga jibril ne kamar da yace ka sai ce alimtu ha yace alimtu ya yace alimtu hainun manzo Allah ya ce alifin sad ya ce alifin sai Allah ya ce fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqba ilayka wahaya wa qur rabbi zidni to da wancan da wannan din kusan ɗaya ne mizanin da yake tafiya la tuharik bihi lisanaka ya rasulullahi lita ajalabi ka riga jibrilu kenan inna alaina jam'ahu komi mu muka tada shi wa ƙur'anuhu سمي القرآن قرآنا لأنه يقرأني an tara shi an karanta shi an karanta wa manzo Allah la'annahu kana ya'zil bi qira'ati ma yasma'u hawfan min an-nisani in an faɗa sai yaji sauri yana maimaitawa saboda kar ya mance sai Allah ya ce a ka bari zamu tara maka kayan mu muke tara shi mu muke aje shi ma da cin Qur'ani wani ya karanta Qur'anin ya fi nashi yawa amma in ya karanta sab sai a rike masa sai a aje masa wani kuma ka karanta shi so miliyan ba za ka iya haddacewa ba saboda ba a ce a ajiye a jikinka ba shi yasa malaman suke cewa man hafaza alqur'ana faka annama udurjatun nubuwati baina katafai illa annahu la yuha wanda ya hadace alqur'ani kamar an dauki annabta ne an zuba a kirjin sa bambancin sa da annabi ba a masa wayi ثم قال رضي الله عنه sannan shau jari sake faɗa wa inna ma waqatul mu'ataba zargi yana zuwa ne alal nisyani fari'i a mantuwa wanda ya faɗo mutum bi sababin jibiliyati a ta ɓangaren halitta au bi sababin wari dace ko kuma wayanna ma waƙat waƙatul mu'ataba ce shin mu'ataba tana zuwa ne alal nisyani fari'i saboda mantuwa wanda yake faɗo mutum bi sababin jibiliyati saboda an yi shi haka aure saboda warida ce ko saboda abin da yake yake zuwa liwului makanihim saboda matsayinsu wani dalabi tanzihi saboda kuma neman tsarkakansa mai mayi da nisuhu da abin da zai masa tadanisi fa hada wajen gafalati an waje dalabi tarji wannan fuska ne na rafkanwa ta fuska kuma na bari fi ma ta hatassu da yi hukumar ibahati cikin abin da ya cancanta ko aka keɓanta shi mutum da shi ne daga hukuncin mubahi wa misalu zalika misalin wannan fi qadiyatu nuhi alayhi salam qadiyan annabi nuhu haisu garaka waladahu ba da ma sani amin allahi anna aluhu najuna ya ji Allah ya ce iyalinsa za su tsira amma kuma sai ga ɗansa ya ya nitse a ruwa fata hayyar sai ya ce wasu Allah ta'ala ya roƙi Allah an zalika kamatul qur'ani kamar da yake qur'ani iz wajhul ibahati dalilin da ya zamo mubahi anna su'ala mubahan lahu anan ya halatta ya roki Allah ya halatta ya roki Allah mubahan lahu fi talabati haqiqi cikin Allah ya tabbatar masa ma ashkala alai abin da ya rikitar da shi ya rikice ne sai tambaye Allah haka fi aya wa hadhihi qadiya wannan hukunci ya tanawalaha wajen talabin tarki yana an bijirantar da ita ne ta fuskan bari mimma urifa cikin abin da aka sani fi shari'i a cikin shari'a na dukkan annabawa min dalabi tarkil bahasi an sirril qadari karka nemi abin da yake sirri ne na qadar listibdadil haqqi saboda ai Allah ne abin shi la yus'alu amma yuf'alu ne saboda wannan qala subhanahu wataala yace la yus'alu amma yaf'alu la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayan Allah dan ne kai kaza wala ma gafala an hadal waje da ya rafkana ga wannan fuska li kauni ya tanawal qadiya saboda yana yana ciccuyar da hukunci wal gafala ta qara'at alaihi sai gafalan ta fado a gare shi da hadin kismani ɗaya daga cikin kashi biyu allazina zakarnahu ma wanda muka ambace shi la kismu salisu ba wannan na ukun ba uti ba na izin sai aka masa itaji na izin li gafalati ga jinkirinsa ga barin kutsawansa cikin wannan falatas anni ma laysa laka bihi inni a izzuka an takuna min aljahilina jahili ne yake shiga na amma karkai kun gani to an fahimci abin da ake nufi a yi an fahimci karatun gaba daya karatun da ya warware maka shi daga baya ne wa kan qadiyatu musa kaman qadiyar musa fi qatalin nafsi cikin kashe rai fa inna waja al-ibahati wajen ibaha fiya annaha kashiratun asliya la ada laha wa la dhamma wato kafira ce zalla babu alkawari kanta kuma babu babu ahadi babu kuma zuwa wani lokaci za a yi shine ahadin zimmaci kenan ko tataruk li ajaliha wanda zaka bari saboda gaba wa zalamat bima fa ko wa zalamat bima fa'alat bi asarin yayi zalunci da abin da ya aikata bi asaran bi asara da batattu ya lillazi sagasa bihi wanda ya nemi taimako da shi wannan abin da ake nufi anan anna kasarakul asliya wanda aka kashe din la ahada laha wala zimmatan tataruk li ajaliha wanda za a bari saboda zimman alkawari zuwa lokaci kaza kaza zai faru wa zalamat bima fa'alat bi asara sai abin ya shiga maduhu cikin abin da ya aikata da bawa allazi ko yalillazi istagasa bihi yana bibiye da wanda ya nemi taimako a wajen annabi Musa walamma alaihi minan nusratul mazlumi da ya tashi zai taimaki wanda aka zalunta idza kana yaqdiru alaihi domin yana da zai iya walam yakun fakkan asra ba zai iya warware wannan ribataccen ba yali minhu illa bi darbihi babu abin da zai iya raba shi da wannan mutumin da ya nemi annabi Musa ya nemi annabi Musa ya taimake shi sai dai da ke shi fa wa kada hu gair qasidan sai ya ya ga duk yadda zai ba zai iya raba shi da mutumin da yace ya Musa a gisni ya Musa a gisni ka taimake ni to tunda yace a taimake shi shi bararren bawa ne kamar asiri ribatacce wancan kuma dan gidan dan sarauta ne ma'amuri ne wanda aka ce kama ce police zai ya kwace shi a hannun police amma a zalimi shikenan annabi Musa sai gaba yadda zai ya kwace shi sai ya daki wannan amma ba dukan dan ya mutu ba fa wa kadabu ghayr qatilan li qatalihi sai dake shi amma ba da nufin kisan sa faqa ba alai sai ko Allah ya karbi ransa wa kullu hadhihi alwujuh dukkan wannan fuskan masruhatan bil ibahati abu ne yana cikin mubahi ne eh me yayi wa qatluhu kana hadan ghair qasidan lahu saboda haka kisan sa kuskure ne ba dan kashe shi yayi ba wai ce yake ce mu imamu buhari yana awun yana awu ne yana da shago yana awu to akwai matar da tana da miji mai kuɗi sai Allah ya karɓi ran mijin da Allah ya karɓi ran mijin sai ɗan uwan mijin ya hana ta sakat akan dukiya sai ta je wajen Buhari sai ta ce tana son a mata addu'a ƙanin mijinta ya mutu don ya hana ta sakat akan dukiya sai ya ibo garin fulawa sai ba ta ya ce ki je ki masa kunu da ta karba ya ta karba ita da niyan kisa shi kuma ya bayar da niyan su zauna lafiya maslaha kar gaban ta yi nisa da ta je ta dama ta ba shi ya sha sai ya mutu buhari yana kasuwa sai ta zo ta ce alhamdulillahi ai an yi nasara ina ba shi koyo mutu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dalilin innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa da ya kawo cikin buhari kenan shi ga niyyarsa ita ga niyyarta faqa ba alai kuma Allah ya karfe shi sai ta dawo tana godiya to daga nan shine ya sa wannan to da yawan abubuwa suna faruwa haka yanda kai kake manufa in ka bayyana manufanka shi mutumin ba zai karɓa ba amma ka tsaya akan manufanka shi kuma ya tafi akan manufansa in yayi sai zai ce ai Allah ya biya bukatun misali to za a kama wanda yayi da wannan kagabin babul mubahati shi ba shine manufansa ba ba shine manufansa ba an gane na'am ووجه طلب الترك فيها أن أرواح الكفار abinda aka so ya bari shine ruhin kafirai wa in kafaru ko da sun kafirce lam yadi iraqati dima'ihim ai ba an ce halal bane a zubar da jinin su illa bi iznil ilahi sai in Allah ya ce ai dan mutum ba musulmi bane an ce kashe shi ne kai ko addinin musulunci in ka kashe mutumin da ba musulmi ba sai a ce kiristan ne in aka ce kiristan ne ka kashe shi to raƙumi hamsin za ka biya in aka ce jus ne mai bautan winki ne raƙumi ishirin da biyar za ka biya ka gani akwai gurin da Allah ya bari akwai azumin na rai din duk ɗaya ne sittin ɗin nan sai an yi ba za ka ce a tun da ba musulmi ba ne ba komai ba ka yi sama ran naka ne kai ka yi ka raba shi da shi kai ka rayu Allah kiyaye wal izn al ilahi iznin ubangiji la yakunu illa ba'da tablighihi da wata risala baya yiwa a isar kuma sai kuma da annabta wa ibayatihim an amrillahi da nisancin su gabarin al'amarin Allah wa talazuzin bada inzari wa talwumu kuma su ji daɗi bayan an kira su zuwa ga bautan Allah suka ki suka ki zargin kansu fa yana izin a wannan lokacin ya zanullah Allah zai yi izini fi katalihim cikin kashe su wa qitaluhum lirrusuli amma hukuncin yana daga wajen manzanni ne ba wai ana kashe mutum ne kawai dan ba cikin addini ba a'a kamar yadda mutanen Indonesia na taɓa faɗa a wajen karatu haka in an kiyaye. Lokacin da aka zo aka faɗa musu da yaƙi, dama in an zo gari ba a faɗa garin da yaƙi sai an saurari lokacin sallah, a ji an yi kiran sallah. In an yi kiran sallah, to, in ba yi kiran sallah ba, to shi kenan. Kiran sallah ɗaya ya hana shiga garin da yaƙi. in ba ka ba duk garin suna cikin zunubi kiran sallan nan akwai abin da yake nunawa a cikin shari'a to shikenan su da suka suka fada mutanen Indonesia da yaki bokayensu duk an kama su an kama matansu da 'ya'yansu akan ribatattu sai suka ce waye shugaban yakin sai gashi nan to akwai alkali cikin ku yace yace to mun kawo ƙara mu abin da muka karanta a addinin Annabi Muhammadu ba a yakan mutane sai an kira su zuwa ga Allah sun ki an kira mu ne mun ki sai aka ce alkalin sai kira shugaban yakin sai ce kun zo kuma su wa'azi ne suka ce a to wannan kuskure ne saboda haka an saba ka'idar manzalla ce to ku yi mana haƙuri a yafe mana laifuffukan da muka yi ga 'ya'yanku da matanku mun sake su mu ne muka kuskure sai ce muna kiran ku zuwa ga addini sai su manyan mutane indonesia bokayen sai suka ce kun gane mu karba in ba mu karba ba bala'in da zai biyo mana baya fi wannan dalilin da mutanen indonesia suka shiga dini da yawa kenan eh sai suka karba suka ce in ba su karba ba to kuma baya tun da sun kada su da hujja kuma sun yarda ba su yi taurin kai ba to in aka koma na baya kuma bala'in zai fi haka wannan shine dalili wallahu alam فلما لم يكن شيء من هذا الذي يرفع طلب التركي idan abu bai kasance daga cikin wannan ba wanda yake ɗauke tarki wa in kasurar fi wujul ibati ko da ya yawaita cikin fuskoki na iba kana itab waqi'an to dole za a yi zargi min hadal babu daga wannan kofa falan ma ta faɗa Musa lokacin da annabi Musa ya gane alaihi salatu wassalam ne haza ga dalilin wannan mai kisan kada yace haza min amalin shaytan wannan aikin shaidan innahu aduwwun mudillun mubin shi makiyi ne mai batarwa kuma a bayyane to za mu tsaya a nan sai ramin wanda muna cikin rayuwa za mu shiga na sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadda aka fara mayakin a duniya a zamaninsa Allah ya ka taimake mu ya sanar da mu ya fahimtar da mu ya ƙara mana fahimtar abin da ba mu sani ba kuma ya tsayar da mu akan abin da ya cancanta mu ci gaba da aiki akan innahu waliyun qaribun mujibun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة